أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينوى مسلمين أيومنا جمعة أشرين دشدة قوة رمضان هجرة منظر الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da talatin da ɗai ga watan shida miladiya haihuwar isa ɗan maryam salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida a ɗaya ne gare shi alaran mai ce talatin da ɗaya gare alaran baka diba daidai ba kenan kaji alramma to ni alramma ya bani labari sai zaman to kaji ba qur'ani bane alramma kai kuskure kenan ɗaya ga watan bakwai ko ɗaya ga watan bakwai miladiya aihuwa isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida a jiya mun tsaya aya ta ɗari da saba'in da uku a cikin suratu ali imran a shafi na saba'in da biyu a yau za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da hudu a shafi na saba'in da uku a cikin suratu Ali Imran muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin karatun da za mu yi kafin wannan wani ɗan uwa ya rubuto wata tambaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya kamar jama'a sun tafi cikin daji sai yunwa da kishirwa suka bi'i su suka bi'i su hallaka su shin e wato shin suna iya yanka ɗaya daga cikinsu su ci shi ya halatta ha kun ji tambayar aka ana ta bayanai kuna saurare ku dakata jama'a irin waɗannan tambayoyi tambayoyi ne na malamai kuma tambayoyi ne waɗanda babu nasi a kansu ina fata an fahimce ni illa duk lokacin da ake son a jarraba karatun mutum to irin waɗannan tambayoyi ake mishi ina fatan kuna fahimta ta mas'aloli ne waɗanda ana son a gane zurfin tunanin mutum wace irin hujja zai bayar babu nassi a kansu irin waɗannan tambayoyi ne na ijtihadi na malamai ban mantawa akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqhu na musulunci an yi mai irin wannan tambayar ana ce mai ibnu abidin shi ne aka mishi tambaya akar makalla mutum ne yana shan giya yana shan giya sai da ya tsufa akan haka sai likitoci suka duba suka ga cewa bai iya rayuwa sai da giya zai mutu in ya bar shan giya zai mutu kuma an haramta giya me hukuncinsa in ka ce ya bar shan giya zai mutu ko ba haka nan bane in kuma kace ya sha giya kuma Allah ya haramta shan giya kaga nan nassoshi guda biyu ne ake son wato nan ne istinbati ake son a yi ina fatan kuna fahimta ta kuna gane ni Allah ya hana mutum ya kashe kanshi don Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima sannan kai mallam ba za ka bada fatawar mutum ya kashe kanshi ba ko ba haka nan bane wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq to kuma Allah ya ce a bar giya ita ma giya haramun ce ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kaga yanzu an saka cikin matsala ibnu abidin amma akwai ka'idodi waɗanda malamai suka bar muna kuma alqur'ani ya tabbatar da su shine akwai abin da ake cewa fiqhul awlawiyat akwai abin da ake cewa al-muqarana bainal masalih wal mafasid wato idan abubuwa guda biyu suka ci karo da juna to za a kalli inda maslaha ne da wato da cutarwa da maslaha to za a gabatar da tunkuɗe cutarwa akan jawo maslaha in za mu samu daɗi za mu sha wahala to wanne ne ya kamata mu fara tunkuɗewa a tunkuɗe wahala sannan a zancen jin daɗi kuna fahimta ta to in akwai matsala da matsala babba da matsala karama in za a za su ci karo da juna wace ce kamata a ɗauka karama ake ɗauka jiya mun yi muku wannan bayani kamar mutum ne an ce bai da lafiya fasa cikin ɗan adam haramun ne kuma ciwo in an bar ɗan adam shi zai kashe shi sai aka gwammace ma a fasa cikin nashi a ɗibe wannan ciwon na saboda ci gaba da rayuwa kuna fahimta ta shan giya haramun ne mutum kuma ya bar kanshi ya mutu menene kashe kai haramun ne to da shan giya da kashe mutum ko da mutum ya bar kanshi ya mutu wanne ne yafi girma a wajen Allah eh mutuwa mana shan giya kaba'ira ne kashe rai kuma kaba'ira ne babba saboda wata kaba'ira tana saman wata wasu suna ganin daga cikin malamai wanda ya kashe ma mutum da gangan ai bai da tuba amma babu malamin da zai ce maka in ka shage baka da tuba wannan ke nuna maka cewa ashe kashe rai yafi girma bisa ga mi bisa ga ashagiya ina fatan kuna fahimta ta to anan sai ibnu abidin ya ce ya halatta ya ci gaba da shan giya amma daidai wadda za ta rike mai rayuwa ta yi kenan yanzu in an san in ya sha litar daya ba zai mutu ba to sai a ba shi litar ɗaya kun fahimce ni amma ba a ba shi litar goma saboda yanzu abinda a saman litar ɗaya bai zan wajibi a ga rayuwar shi ba to me ya hukuncin shi hukuncin shi inda Allah subhanahu wa ta'ala ba ka iya cewa a'a kai yanzu ga hukuncin da zaka samu mishi akwai abubuwan da dole zaka mai da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to irin waɗannan tambayoyin suna da dama da ake kawo su don saboda a jarraba fahimtar mutum domin nassi da nassi na za a cakudawa dole sai ka karanta fiqhul awlawiyat sai ka karanta fiqhul muqarana sai ka karanta fiqhul masalih sannan kake iya bada amsa cikin irin waɗannan to mutane sun tafi cikin daji su goma babu abinci an bincika an bincika cikin sahara to yanzu idan ba su samu abinci ba shin ya halatta su kashe ɗaya daga cikinsu su ci abinci don saboda su ci gaba da rayuwa kaga in sun kashe sun kashe rayuwa ko ko za su bari ba za su taba ɗaya daga cikin su ba su mutu gaba ɗaya wanne ne za a yi ha su zamana su mutu gaba ɗaya yayi kamar gidanku yanzu in baka misali zan baka misali tun da ka ce su bari su mutu gaba ɗaya gidanku ne yanzu misali barayi suka zo da suka zo sai suka ce to mu dai mun zo sai mun kashe ƙa'ida sai mun sha jini ko mu halbe ɗaya daga cikin ku ku zaɓa cikin gidan nan ko kuma in ba ku zaɓa ba za mu halbe kowa gaba ɗaya ya za a yi wacce shawara zaka basuwa ha ha a kashe duka yafi fi shi ka zaɓa da haka za ta faru gare ka da ba za ka da wannan ba dan da an halbe ɗaya biyu uku kana cewa a ya isa ku yi haƙuri ku yi haƙuri ba kun kashe ɗaya ba ba zai taɓa yiwuwa ba ha a mutu haka nan ayan Allah ya kashe su duka sun mutu to duka wanda suka yi daga cikin waɗannan ya halatta ina fata kun fice ni da za su yi haƙuri su mutu yayi saboda kashe rai bai fi rai ba kuna fahimta ta in mun kalli ta wannan yayi amma kuma idan suka kashe ɗaya daga cikinsu suka ci in suna sawa tsammanin za su tsira ku gane sai in ana tunani in an kashe ɗaya aka ci naman shi za a iya tsira an gane ni to nan sai a yi kallon maslahal amma da maslahal khassa duk lokacin da akwai maslaha ta jama'a to ba a kallon maslaha ta mutum guda akan haka aka gina duniya cin masai ko mushe haramun ne ko ba haka ba amma sai aka ce ma in ka kai inda lalura ta kama ya halatta ka ci shi haka ne ko ba haka ba saboda mutum ya bar ya kashe kanshi haramun ne ya bar kanshi yunwa ta halaka shi haramun ne inda zai iya samun abinci to shi yasa aka kalli haramcin shi karami ne idan suna da tabbacin in sun kashe ɗaya daga cikin su za su iya tsira to shi ne abin da ya kamata su yi in dai har suna da tabbaci amma in ba su da tabbaci sai dai su tsaya haka nan don mi don saboda tsiran mutum tara ya fi mutum goma su mutu in musulmi ne baka san aikin da za su yi ba su waɗancan guda tara ɗin wannan shi ne abin da ya kamata a gani kenan mas'alar tana da tabbacin tana da hanya guda biyu ko dai in suna da tabbacin za su fita su kashe ɗaya daga cikinsu in kuma ba su da tabbaci shi kenan su bari su mutu gaba ɗaya domin rai bai fi rai ba amma rashin tabbaci shi ne yasa dalilin da yasa za su yi zamansu da fatan kun fahimta kuma babu nasi guda wanda za a cewa ga yadda za a yi sai dai a ce to ga ijtihadin da an kai wallahu a'lam ina fatan kuna fahimta ta da haka irin waɗannan tambayoyi sai wanda ya karanta ilmu usulul fiqh da ilmul maqasid ash-shar'iyya shi kadai yake ibada fatawa cikin wannan dan babu aya guda da ta ce ma ga yadda za a yi amma zaka dauko wannan nassi da wannan nassi ka hada kai ijtihadi in ya dace fa biha wa ni'ma in bai dace ba wallahu a'lam an gane da kyau don haka dole irin waɗannan matsaloli za ku ga ana kawo malamai suna kallon shubha domin abu ne nassi bi suke jan shi nan nassi ya ja shi nan nassi ya ja shi sai ka auna ka gani wanne ne yafi karfi sai ka bada fatawa akan shi don haka aka ce a karanta ilmul maqasid shar'iyya da haka an kai ce malamai suka ce a karanta ilmu usulul fiqh da haka ya kamata a san yadda za a istinbatin hukumce hukumce a cikin nassi wallahu a'lam fanqalabu bi ni'matin min Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله سبحانه وتعالى فانقلبوا sai suka juyo suka dawo mai jalalain ya ce raja'u min badrin suka dawo daga badr alhali kuna ana zancen wani yaki ne ana zancen yakin uhud ina fata ku fahimta to kaga nan sai mu ce shi mai jalalain kilan bai ankara ba domin nan ba ana zancen yakin badr bane ana zancen yakin uhud ne sun je sun fita sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hamra'ul Asad ne ya je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai je Badr ba domin Badr tana da nisa sosai Badr tana kusa ga Makka fiye da kusance ta kusa da Madina kilometer 100 da wani abu ne daga Madina ina fata an fahimci ni to ya za a yi a ce fanqalabu suka dawo min Badr da haka in kana karanta littafi kada ka yi itiqadin cewa wannan mai littafin ba zai yi kuskure ba Imam Suyuti babban malami ne wanda ya wannan littafi jalaluddin mahalli shi ya karantar da jalaluddin suyuti imamu suyuti kuma babban malami ne wanda a musulunci ana jimawa ba a yi malamai irinsu ba malamai ne masu yawan rubutu masu yawan bincike waɗansu littattafan sai ka ji tsoron a ce mutum guda yi su wani ɗalibi ya rubuta bincike na magister ko na doktora akan rayuwa ta imamu suyuti da ya zo wajen littattafan da ya rubuta ya rubuta suna maktabatu imamu suyuti saboda shi kadai littattafan da ya rubuta sun kai a kira su maktaba bibliotek sai da ya rubuta littafi kusan 441 waɗanda aka tabbatar da imamu suyuti ya rubuta su to kaga an ce ya rubuta littafi 400 kai nawa ka rubuta a rayuwarka to an ce yayi kuskure wani sai ce kai imamu suyuti shi na kuskure a imamu suyuti yana kuskure imamu malik ya ce kowane ɗan adam ana iya karɓan magana ta a mayar mar da ita sai ya ce illa sahiba hazal qabr ya ce sai ma'abucin wannan kabari ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aqida ta ahli sunna komi girman malami komi daraja tai ana mutumta shi a darajar tashi amma ba a cewa baya yin kuskure domin wannan sifa ce ta ma'asumai sune annabawa su ne aka ce ba sa yin kuskure shi ma waɗansu na ganin kaba'ira abba za su aikata ba amma zunubai kankana suna iya faruwa gare su kuna fahimta ta to nan sai mu ce imamu suyuti babban malami ne ya rubuta littattafai 431 waɗanda aka tabbatar da yana yiwa zamani ya kai inda za a binciko waɗansu ko ba haka ba a iske ashe littafin ya rubuta shi ba a cin mai yanzu kuma a ƙara balarabe ne mutumin ƙasar misra asiyut a sunan garin su mutumin da ya fito daga wannan gari sai a ce siyuti an shahi alhamza kin ina fatan kuna fahimta ta yana yin kuskure to yana iya yin kuskure kun fahimci wannan da kyau saboda mu a aqidan mu ta ahlus sunna wal jamaa muna mutunta malamai muna girmama su muna ba su matsayin da Allah ya ba su amma ba za mu ɗaukaka su ba fiye da matsayin da Allah ya ba su mu ce a malam bai kuskure bai kuskure a malam yana yin kuskure kowa yana yin kuskure in ko ka ce ba kai yin kuskure ƙarya ka kai Allah ne abbai yin kuskure annabawa ma'asumai ne an tsare su ba sa yin kuskure wajen isar da sakon Allah amma ka ce ba kai kuskure kai waye ka ce ba ka mantuwa dan adam zai ɗauki sifa ta ubangiji ya aza maka ne bai da labari kuskure ne wannan sai ka mutum ya ce ni ba ne mantuwa wacce ba ka mantuwa ni ba ne yin kuskure duk da turawa da suka san abin da duniya take ciki sai suka ce l'erreur est humaine duk dan adam yana yin kuskure in ka gane kana yin kuskure to ba yin kuskure bane Allah ya fi gare ka a'a ka ki tuba ko ka ki yarda kayi kuskure wanda shine abin da ba ma iya yi idan mutum ya yi kuskure aka nuna mai kuskure ne sai ce a shi bai kuskure ba ka tuba ya ce bai tuba kaga an samu matsala ya manta cewa ne kamun ce kai ni ga mantuwa ni ba ni mantuwa Allah kace la yadhillu rabbi wa la yansa da haka dan adam ya kamata ya san matsayin shi kowane irin matsayi Allah ya baka a duniya kada ka dauka kadda kanka fiye da matsayin da Allah ya baka ka rinka yarda da kayi kuskure don ka gyara a ci gaba to abin da yasa kasashen mu suka kici gaba babu mai yarda yayi kuskure babu mai yarda ya manta babu mai yarda ya kamata ya gyara su ma masu nuna kuskuren ba su sa nunawa bane da ikhlasi suna nunawa ne don su kaskantar da mutum domin lokacin da ka nuna ma mutum kuskure dai ina fata kun fahimce ni a cikin ladabi da biyayya da koyi cikin sutura ba ga fili ba don ka tona mai asiri sai ya gyara amma lokacin da kake son ka fito ka gwada ma duniya yayi kuskure ka ci mutuncinsa ba zai gyara ba kenan in aka nuna ma da koye inda ka yi kuskure malamai sai su rubuta ma da kun gani malamai in wani rubuta littafi wani kuskure littafi wani yake rubuta mai ko ya rubuta mai wasiƙa wuri kaza ina ganin ya kamata kaza wuri kaza ina ganin ya kamata kaza malaman da suka san abin da suka yi suka rubuta littafi za su ba ƴan uwansu malamai su ce su duba su gani in akwai inda ya kamata a gyara a tattauna kafin a buga littafin duniya ta gani wannan shi ne abin da ya kamata mu don haka dole musulmi in muna son mu ci gaba turawa da mutum yayi kuskure sai shirye da yayi kuskure kana shugaba an kai kuskure aka gano sai kaji an ce shugaban kamfanin nan ya aje aikin sa ko kaji an ce ministan da aka samu matsala a ma'aikatar shi wuri kaza ya aje aikin sa saboda ya yarda da yayi kuskure amma mu wannan girman kan yana cikin rayuka babu mai yarda yayi kuskure nan Afirka kowa ba shi kowa daidai na shi kai kowa Allah na babu mai yarda yayi kuskure babu mai yarda ya dace ya nema ka yi ma mutum abin da bai dace ba to wani dan Allah kai hakuri a'a sai ya ƙara nutsawa ni ban yi mai komai ba wallahi kawai ban yi ba wannan shi ne sa bamu ci gaba babu mai neman gafara ga wani babu mai yarda yayi kuskure babu mai gurur shine ya dauke mu shi yasa bamu ci gaba har abada Allah ya gane da mu da haka nan imamu suyuti sai mu ce Allah subhanahu wataala ya gafarta mai wannan kuskure da yi khalas bi ni'matin min Allah sun dawo da ni'ima daga wajen Ubangiji wa fadlin da kuma falala shine wato Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ɗaukaka darajar su an ce musu innan nasa qaddama ulakum an so a ba su tsoro dama in kana aikin Allah kullun tsoro za a baka in kana ɗaukaka in kana bada dukiyarka a ce bari basuwa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shaitan yana umur ya'idukum al-faqr yana tsoratar da ku da talauci in kuna sanya dukiya cikin aikin Allah sai a baka tsoro jika biyar in zaka bayar cikin aikin Allah sai a ce maka haba ta yi yawa amma sai ka ji an ce wani ya ba dan kokowa 10 million sai a buga ganga ya ba da kare a buga ganga ya ba da kujerar makka a buga ganga a ji daɗi a yi kuwa ku dibi kuɗin da ake kashewa cikin ragaita da kuɗin da ake kashewa cikin addini amma cikin addini kafi jin tsoron talauci balo sai a ce an saturuwa miliyar cikin balo ko ba haka nan bane birijan da aka yi ma yan balo yan kwallo bari mu ce yan kwallo don su ba su san abin da an balo ba to ku haɗa mana wani aiki na na addini wanda an ka zo an ka sanya jika yanzu da za a sa miliyon ɗari na wani bawan Allah ya sa cikin musabaka gashi nan duk Nijar ana na ana ta mamaki amma 3 miliyar ake sawa cikin wato shashanci shiru kuna fahimta ta saboda aikin Allah ne sai ai ta baka tsoro a ce maka a'a aikin Allah ka zagare shi wa ya'murukum bil fahsha amma wajen tambada da ragaita da shashanci sai ku kashe makudan kudade ba kwaci aikin shedan ne in zaka ba mahaifinka jika biyar sai ka ji bakin ciki budurwarka kuma sai ka bata jika 50 ta sai ta sai shadda ta yi sallah gashi na abin da muke nan muna jira cikin kwanakin nan kenan ina fata an fahimce ni an zo an koma baya kai baka biya fakcir ta gidanku ba amma ka biya ta gidan gidan wasu wata gabdikka ko karuwarka ko matakka matakka ta haihuwarka da ubanka watan azumi ya kama ka sai sikir kar na jika 250 ka kai gidan sarakunan ka tsoho kuma sai wata ya kare bai ga sikir ɗinka ba albarka ta yi ma yawa wata ya kama sallah ta yi kusa mahaif wato sarakunan ka ka sai ganila ko gezna ta jika hamsin hamsin ka ba mahaifin matarka ko mahaifin budurwarka ko mahaifin gabdinka ka ba mahaifiyarta ka ba da kuɗin ɗumki ka tura musu kuɗi ta al'izza benif afuwa ko ta western union ko abin da ya kama da haka amma babanka baka ba shi ba matarka ta kashe zani ta tura ma mahaifiyarka kai kuma ka kashe tsohin tuwahi ka tura ma tsoho ka ce mutanen dashi na kuma albarka kaka bi da albarka ta yi mayawa ka samu albarka ina ba ta fahimci ni wannan shi ne aikin da mutane suke mahaifanka ba su ci amfani su sun sha ruwan zahin banza har mutane suna take sai ka ji an ce daga haifan ma daga haifi dan bariki ko ka haifi mai kuɗi ƙara ka haifan musu ka haifan musu mata domin dan bariki ba duka ba mafi yawanci daga cikinsu ma wanda adda dangantaka da matansu ya fi jin daɗinsu bisa ga wanda ke da dangantaka da su mai kuɗi ma haka in kana kanin shi ka so kace kana son jikka biyar sai shahana ka zo ka sa tsohuwa gaba sai an yi da kyat katsar watsar sannan ya baka jikka biyar sai tsohuwa ta shiga amma kanin madan jika ɗari da hamsin jika ɗari biyu ya je ya yi darga ta miliyon ta miliyon guda duk ya biya mishi babu abin da za a yi a sai mai shadda ya zo ya kwanta ya ji daɗi ya ci abinci a sanya mai nama ba abin da za a yi to duk albarka ta mutane suke bida don haka dole sai mun dawo mun dibi kanmu ya halatta ka taimaka ma mutane amma ibda bil aula mahaifinka shi ya fi cancanta ya sa sabuwar sutura mahaifiyarka ita ta fi cancanta ta sa sabo sutura daga sarakuwarka don waɗancan yana yiwa in duke nan ta kare su barka ina ba ta fahimce ni in ka bauta ma matarka da ƴan uwanta ran da ta kare ma ka dawo ƴan uwanka su busan ka ba don saboda ka sha daɗin ka ka riga ka biya bukata ka to ya za a yi ka zo ka aza mutane wahala ina tuna kissa wani dan bariki wanda shi bai halaka ba mata ta yi mahaifin shi ya zo gida ganin shi da ya zo tsoho zai tafiya bayan ya yi sati guda sai tasa aka share ɗaki kusan kitchen ko cuisine ko gwadala nan tacce aka aji mahaifin shi ya kyale ta bai ce mata kala ba bayan an yi an kare tsoho ya yi kwanakin da zai yi sai ce to baba zai tafiya nawa ya kamata a bashi sai ta ce a bashi jika ashirin da biyar vincent mil tun da baban shi na kuma ba ƙauye na na ƙauye na ya ba ta jika ashirin da biyar ya ce to ki bashi aka bashi yanzu bayan tsoho ya tafi ya je bakin tasha zai hau mota sai shiga mota ya kewaya sai ya zo ya ɗauko kuɗi jika ɗari biyu sai ya bashi ya ce ga waɗanda ya tafi ya bayan haka wata biyu zuwa wata uku sai mahaifiyarta ta zo da ta zo shi kenan sai aka gyara mata ɗaki cikin salon yanzu ba kusan ɗan abin da za a kai ta ba ya ƙyale sai yi kwanakin da za ta yi nama abincin gida sai a raba nama biyu duk saman rabin nama a zuba ma wato abin nan mahaifiyarta ta ci ta ƙoshi sai da tsohuwa ta tashi tafiya ce nawa za a bata ta ce to maza ta tahiya gida lokaci ya yi ya ce to nawa za a bata ta ce jika ɗari biyu da hamsin ya ce sun yi yawa ta ce mamma ta za ta zakuwa ganinka yanzu ka ce jika ɗari biyu da hamsin da za ka bata ka ce sun yawa ya ce ke dai sun yawa ana ƙiƙiƙaƙa ƙiƙiƙaƙa ƙarshe ne ta ce to nawa za a bata ya ce jika ashirin da biyar ta ce kai baka kyauta ba jika ishirin da biyan man mata ya ce wallahi jika ishirin da biyan za a bata aka yi aka yi ce wallahi bai kara da jika ishirin da biyan da ta matsa mai ce ke da baba na ya zo nukin kace a bashi jika ashirin da biyar kina nuhin wato mamaki sahiba bana ba don namiji ga irin wannan ba kashi 90 cikin 100 na mazajen yanzu duk bayan matansu na ba wanda ka iya saba ma mata tai shikenan ya dauko jika 25 ya watsa masa matabul yace in kina dauka ki dauka in baki dauka gare ki ta kare ta dauki jika 25 na san da sauran yan kuɗin da ta yi tuwatuwarta da na adashi ta yi mi ta ba mahaifiyarta shikenan yanzu bayan an yi wani lokaci kuma sai kanin shi ya zo shi mijin kanin shi sai ya zo ganin gida da ya zo ganin gida ya kwana biyu ya kare abin da yake yi zai tafiya sai ce mai wani zai tafi sai ce to petit frère kina wane ya ce zai tafi gida yanzu ina baki shawara mine ne ya kamata a bashi ta ce babu ruwa na ku sai can duwar da kuyi kuyi a'a kai yanzu kana cewa ka nemo dukiya ka zarra gaitacce Allah ya ce wa bil walidaini ihsana wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubdhir tabdira ƴan uwanka dukkan wace su dan kana aikin gwamnati ko kana da dukiya mahaifinka bai ci amfanin dukiyarka ba mahaifinka na mola masu kuɗi yanzu ka iskin mahaifin shi shina mola cikin gari me amfanin dukiyarka mahaifinka shi koma sai ya yi bara inda waɗansu mutane yana tona ma asiri sannan waɗancan an sai musu duk abin da suke bukata sannan ka zo ka ce albarka kake bida ina na kake nema albarka malamai in kuna gaya ma masu kuɗi gaskiya ku gaya musu gaskiya duk mai kuɗin da ya ce ba zai yi ma iyaye ne ba da ƴan uwa ne zai je shi ma ƴan siyasa da abokan da ƴan uwan mata ne wannan mutumin halakaccen mutum ne babu ruwan Allah da irin waɗannan mutane wannan gaskiya ce dole a gaya muku ita amma ka yi ma ‘yan uwanka waɗanda Allah ce ka yi ma waɗansu wannan abu ne wanda ya dace. Ma kawai ka zama shi kenan wai shi tun da shina da dukiya ba a gaya mai gaskiya wa ya gaya ma ba wallahi sai an gaya ma gaskiya. Mu ba mu kuɗin komi ga kowa sai mun gaya ma mutum gaskiya halakacce kake wallahi. Duk mai barin ubanai ya ki sai mai abin da zai layya ko ya tura mai jikka bakwai ya sai bunsuru ya sai masurki nai ragon jikka ɗari da hamsin ya ƙara mai da jikka hamsin na aiki jikka ɗari biyu ya tura mu tsoho jikka bakwai wannan ba mutumin Allah bane halakakke ne in kuna gyarawa ku gyara in ba ku gyarawa gari ku ta ƙari fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su sannan wattaba'u ridwan Allah Allah ya ƙara musu daraja saboda sun yi ma Allah aiki sannan sun bi ridwan Allah abinda zai sa a samu yarda Allah sun yi ma Allah subhanahu wataala ta shi yasa Allah ce sun bi yarda Allah sai Allah ce wato wattaba'u ridwan Allah wallahu zu fadlin azim Allah mai falala ne falalan nan wanda suke mai girma ga waɗanda suka yi mishi da'a duk waɗanda suka bi Allah suka yi mai biyayya suka yi mishi da'a Allah subhanahu wataala zai ɗaukaka da darajar su duk mutanen da ba su yi ma Allah da'a ba Allah subhanahu wataala zai kaskantar da su duk yadda kaga wanda ya samu duniya ya ɗaukaka to wannan ba ɗaukaka ba ce ina fatan kuna fahimta ta Allah zai kaskantar da shi lokacin da Allah zai kaskantar da shi mai imani wanda ya ma Allah aiki kullum Allah yana ɗaukakar da daraja ta in kana son ka gane wannan sai lokacin su ya wuce ko ko sai lokacin da abin da ake faɗa a kansu ya zo mai mulki ana jin tsoron a gaya mai magana gaba gare shi mai kuɗi ana jin tsoron a gaya mai magana gaba gare shi amma gaba gare ana girmama shi sai in ya ɗaga a zage shi amma wanda yake yana ma Allah da'a ko da gaban mutane ba a yabe shi ba sai in ya daga aka cewa wani mutumin kirki ne kaga Allah ya ɗaukakar da daraja ta in kana shugaban kasa kana nan sai a ta faɗin sunanka da ka sabka an manta da kai ka zan tsoho amma wanda yake bisa ga aikin addini sai Allah ya tsare mai suna dai kana jin ana faɗin imamu malik kana jin ana cewa imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal kana jin ana cewa ibnu taymiya kana jin ana cewa sheikh usman bin fodiyo kana jin ana cewa sheikh jibril kana jin ana cewa sheikh wani ina suke sun mutu shekara nawa dubbai Imam Malik ya yi shekara dubu murbin shi da duniya, Imam Shafi'i haka, Imam Ahmad bin Hanbal haka, Abu Hanifa haka. To ya aka yi sunayensu suna nan, yanzu da zan tambaye ka, Imam Malik kana da labari shi aika san shi malami ne ko, to wane ne ya yi mulkin duniya lokacin da Imam Malik yake da rai? Ka gani sai ka yi bincike sai ka sha wahala, amma yanzu da za a ce maka akwai wani sarki da aka yi sunanai Harun rashid ko Abu Ja'far al-Mansur baka san shi ba ko ba ganin bane ina fatan kun fince ni shine shugaban kasa na wancan lokaci Harun rashid shi na mai umarci imam malik ya ce ya rubuta littafi na muwatta an gane ni to amma shi ne shugaban kasa wancan lokaci lokacin da yake shugaban kasa an fi jin sunan shi bisa ga sunan imam malik amma yanzu ina suna ne yayi ya lume amma waɗanda suka yi ma Allah aiki suna nan in baka son a ce Imam Malik sai ka ji a cikin gidanku sai ka ji a cikin rediyo sai ka ji a cikin TV ko ina sai an ce Imam Malik don Imam Malik Allah ya ma aiki haka ake son mutane na Allah Harun Rashid ya taɓa zuwa inda Imam Malik za a zauna a tattauna kan mas'aloli shugaba ne shi ko shugaba an ce a bashi matsayin shi ko da kafiri ne ko ba haka ba ba a ce a'a babu mulki ba gaskiya bane Allah shi yake ba da mulki akwai mulki ba a cewa babu dukiya Allah shi yake ba da dukiya akwai dukiya kuma kowane mutum Allah ya ce a bashi matsayin shi amma ba a cewa ka fi Allah kai ba a gaya ma abinda Allah ya ce wannan baka kai baka isa can ba a'a kana da mutunci kana da daraja talaka ma yana da mutunci yana da daraja yanzu da yazo inda Imam Malik Imam Malik makarantar shi yau ga shugaban kasa ya zo an ce a girmama su kawai sai Imam Malik ya sabka daga kujera ya bashi ce ka zo ka zauna don mi don saboda an ce a ba shugaba matsayi ne bayan ya zauna saman kujera imam malik ya zauna ƙasa sai ya ce mas'ala ta ilimi ce ta kawo ne akwai abin da nake son mu tattauna ya ce a mas'ala ta ilimi ta kawo kai ce eh ya ce to dawo ƙasa al'ilmu ya'lu wa la yu'la alayhi tunda mas'ala ka zo a tattauna yanzu kai a ƙasa ya ce ilimi shine sababa a hawa saman ilimi wannan su ne malamai na gaskiya amma a ce ana kiran ka ka zaburo ka baro kaza kaza ka fado ka zo inda mai gida kuma shi ba tambaya ka bada amsa sannan ka tafi a bai tashi neman ilimi ba in dai sai an je gidanka za a baka ilimi wallahi wanda ya san abin da aka ce ba ilimi sai dai ka mutu jahili kai kai daga bidan hanyar aljanna zaka ce sai an zo gidanka an kai maki na aljanna lahiya kake inna ma zalikum shaytan إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين التي إنما wato wancan zalikum shaitan wancan da kuke gani shaitan ne yukhawwifu awliya'a ai malamai suka ce an yi hasfukin maf'ul yukhawwifukum awliya'ahu yana tsoratar da ku ga masoyansa na gaya muku cewa jiya malaman tafsiri sun yi sabani allazina qala lahumun nas waɗanda mutane suka ce musu shin mutum guda ne ko ko mutane ne da dama waɗansu malaman tafsiri suka ce annasu mutane ne wata kabila ce daga cikin kabilar larabawa waɗansu suka ce a'a mutum guda ne nu'aim ne an gane ni sai wasu daga cikin malaman tafsiri irin su Muhammad al-Amin al-Shanqiti suka ce mutum guda ne don an ce inna ma zalikum shaytan da ko mutane ne masu yawa sai a ce inna ma ulaikum shayatin na fata kun fahimta amma za ismul ishara lil mufrad inna ma zalikum wancanenku in ji malaman zauri ash-shaytanu shaytan ne wanda yazo ya baku labarin cewa kafirai sun taru za su halakar da ku yukhawwifukum yana tsoratar da ku awliya'ahu masoyansa majibin tallabarin shi dama suna kokarin su tsoratar da ku su hada kai shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura suna taro kowane lokaci su ga yadda za su yi su sa muku tsoro su karkatar da ku daga hanya ta addinin Allah sai Allah ce fala takhafuhum kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsorona sai kai hankali babu ya'un an yi hasfukinta baka cewa wa khafuni in kuntum mu'minin in kana qira'a na al ya'u mahdufa sai ka ce wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na ni Allah har in kun kasance masu imani tsoron Allah subhanahu wata'ala ba ga baki yake ba zaka ji tsoron Allah ta hanyar ka aikata abinda Allah yace ka bar abinda Allah yace ka bari wannan shine tsoron Allah amma sauran abubuwa alamomi ne na imani geme alama ce ta imani amma masu geme akwai masu shan giya masu gemi akwai masu yin zina kaga ba gemi na alamun tsoron Allah ba shi kadai wannan alama ce ta yana yiwa kai musulmi ne dan malaman yahuda ma na da gemi malaman kiristoci suna da gemi koko cikin su akwai dan da gemi a jallabiya eh yana yiwa doguwar riga da hulla ta yinan Najeriya sai ka zo ka iske arne wanda yake arne na ma ko sallah bai yi kuma ka iske shi da doguwar riga da komai yana sata ko ba haka nan bane yana yiwa ka ce alhamdulillahi rabbil alamin hatta da kafirai suna karanta alqur'ani yana ruwa ɗage wando hatta da kafirai suna ɗage wando su wani lokaci faske mod ne akwai yanzu wanduna na gayu waɗanda da ake sai su ake cima abin nan guntun wando za ka yi su bakin gwiwa da yake kaga hatta da gayu ashe mod ne su suka ɗauke shi ina ba ta fice ni waɗannan alamomi ne na imani amma ba su ne imanin ba tsoron Allah cikin zuciya yake an gane wannan da kyau duk da yake ana ganin cewa da aka ce a ji tsoron Allah kada ku ji tsoron su ba wai ana nufin mutlaqan bane jin tsoro akwai jin tsoro na Allah shi mutlaqan ne ba a son ka ji tsoron wani irin tsoron Allah ko ko tsoron shi yafi tsoron Allah wannan bai dace ba amma kuma yana yiwa ka ji tsoron dan adam ko zuciyarka ta kama tsoro saboda Allah ya halicce mu da muna jin tsoro daga cikin ɗabi'ar da Allah ya halicci dan adam akwai jin yunwa daga cikin halittar da Allah ya dan adam akwai tsoron wani abu wanda zai tunkaro shi ina fata kuna fahimta ta to wannan tsoron in ya kama dan adam in akwai sabubba ne ba wani abu ne mai laifi ba yanzu in aka ga maciji wurin ga ana tafsiri ta gaji an ce ar mutane sai su waci ana tsoron maciji ko ba tsoro ya halatta a ji tsoron maciji saboda yana iya sare ka ka mutu an ce akwai bam wurin nan sai a zabura a watse saboda bam in ya tashi mutuwa za a yi to wannan an ce a ɗauki mataki in ka ce kai mallan wace irin magana ta kake yi dan me zaka wadin wannan sai mu ce maka eh saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi daga Makka zuwa Madina ta koyayya hanya ya je Makka ya je Madina ko ga fili ya sahi ha to ka hi shi kwazo ka hi shi imani ka hi shi jarumta ka hi sanin ya dace a'a al-akhdhu bil asbabi la yunafi at-tawakkul dan an ce ka riƙe hanya a'a wato in an ce ka riko da sababi ba ana nufin ka saba ba a'a ya halatta ka ji tsoron amma wannan tsoron ya kasance akwai sababin shi bai dace a ce babu abin tsoro ba kuma ka ji tsoro wannan ragwanci ne kun gane ko ba ku gane ba saboda waɗansu suna fasa ɗin wannan ni ban tsoron kowa sai Allah eh ba ka tsoron kowa sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsoron kowa sai Allah kuma da zai hijira ya ɓoye ya bi hanyar da zai tafiya ka yi shi imani wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم Allah ya ce wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr kada waɗanda suke yin gaugawa cikin abka makafirci su bakanta maka da rai irin abubuwan da suke aikatawa nan qira'a ne guda biyu wala yahzunka ko wala yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr imamu nafi' ya karanta in an ce nafi' da warshi da qalun su suka yi riwaya ga nafi' to sun karanta wala yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr to da ahzanahu da hazanahu ma'anar su guda bakantawa da rai sai ya zamanto da sulasi da ruba'i nan ma'anar su guda wani lokaci in sulasi ya zamanto mujarrad sai ya zamanto wato wanda yake mai hamza sai ya zamanto muta'addin ne ila maf'ulin in nace zahaba ya tahi azhaba ya tafiyar da shi an gane ni qara'a ya karanta aqra'ahu ya sanya shi yayi karatu amma in anka ce hazana yayi bakin ciki ahzana kuma yayi bakin ciki kaga ya saba ma wancan kenan wannan dokar kada kai aiki da ita kace kullu an ka samu alhamza fi'lin sai yayi ta'addi wani lokacin yana nan matsayin shi kada su bata maka dare irin abubuwan da suke aikatawa da irin abubuwan da kake gani na rayuwarsu domin abubuwa guda biyu suke bata ma mai imani dare bisa ga kafirai na farko shi ne ayyukan da suke yi na saƙon Allah duk mai imani yana jin bakin cikin yaga ana saƙa ma Allah alamun kana da imani ne ka ga ba a yi sallah ba ka ji bakin ciki ka tada mutane su yi sallah in ba ka jin bakin cikin ana saƙa ma Allah ka binciki imanin ka babu shi dan wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman ka ji bakin cikin ana saɓa ma Allah ka ji bakin cikin ana shan giya ka ji bakin cikin ana zina ka ji bakin cikin ga wata yarinya ana son a bata ta saboda babu kuɗi kai maza maza ka taimaka mata ka rike ka ce ba za a yi lalata da ita ba saboda dukiyarka ta aikin halasce wani mai kuɗi yake yin wannan wani mai kuɗi na bude santar saboda ya taimaka ma marayi ƴaƴa mata waɗanda ake son a lalata su ana ɗaukar su ana zuwa da su ana shashanci waye tunani wani ake alkhairi a ka aje miliyoyi cikin banki to in kan mutu kuma sai ka fita da abin ka lalata tashi alkiyama sannan mai imani wani lokaci ran shi zai ɓaci yana ganin kafirai su ne suke da mallakar duniya kaga yanzu muna jin bakin cikin a ce ba mu ne muke da ƙarfin da zamu tankwara kafirai mu kira su ga addinin Allah in ka ce wa'azi su adda bindiga in ka ce wa'azi su adda jirgin sama in ka ce wa'azi su adda technology su adda jami'a su ke kera kuɗi su ke yin komai kaga dole na ka ji bakin ciki ya kamata a ce ni na adda in kira su to amma kai da adda imani in baka yi anya ba sai sun taimaka ma to kaga wannan baka jin daɗi kana son a ce kai ne zaka taimaka musu kai ne kake da ƙarfi a kansu to irin waɗannan abubuwa su suke bakanta ma mai imani da rai shi yasa annabi Musa yake cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim Musa ce rabbana ya ubangiji innaka ataita fir'auna Allah ka ba fir'auna wa mala'ahu da mutanen shi da jama'a tai zinatan qawa kayan kawa duka gaba ɗaya gare su suke wa amwalan fil hayatid dunya kuma da dukiya su adda bankuna su adda kayan kawa su adda motoci su adda zinariya rabbana li yudillu an sabilik Allah ga sunan suna batar da mutane daga hanyarka kaga ko kana jin bakin cikin irin wannan to dan haka sai Allah ce kada kai bakin ciki ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam innahum lan yadurru Allah shay'a kaji illar da yasa an kace kada shi bakin ciki don saboda ba su cutar da Allah da komai ba ka kusa in ka san dalilin abu ba zai baka mamaki ba ba su cutar da Allah da komai ba dan ka kama shan giya sai ka mutu ba ka cutar da Allah da komai ba ko ba ka da bane in ka kama sabon Allah sai ka mutu ba ruwan Allah ka kama kashin mutane sai ka mutu ba ruwan Allah ba ka cutar da Allah da komai ba dan wurin ka nan cikin wutar jahannama kuma ba don ka buwaye Allah ba don mi Allah ya musu haka yuridu Allah Allah yaj'ala lahum hazzan fil akhirah Allah yana nufin kada ya sanya musu wani rabo ranar tashin alkiyama kaga ashe don suna jin daɗin su nan duniya kada kai bakin ciki don kafiri ya shiga mota mai daɗi in ya mutu wutar jahannama yayi me ya amfanin motar da ya shiga me ya amfanin kuɗin da ya tarda me ya amfanin dukiyar su me ya amfanin ƴaƴan su da matan su da gidajen su ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بيع فانس كومي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذ... أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا لي... ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد don haka lan yadurru Allah shay'a yuridu Allah alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah rabun su ne na lahira suke nan suna tanyewa tun da nan duniya ba su da rabu ranar tashin alkiyama wa lahum azabun azim sannan suna da azaba mai girma Allah ya tsare mu innal ladina ishtaraw al kufra bil iman innal ladina ishtaraw al kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a ولهم عذاب أليم الله يتي إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان حقيقة ودن سوكا مسنيا كافر تي دي إيماني domin asalin ashira mun san shine kamar a ce an saye ko ba haka ba ka ba da kuɗi a baka kaya shine shira musanya ko ba haka nan bane wa sharawhu bi samanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin to in ka ba da kuɗi sefa ana ganin su ko naira za a baka kaya kana gani ko to amma kafirci da imani abu ne wanda ba a gani ko ba ka nan bane inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kaga imanin ka cikin zuciya yake ba ganin shi kake yi ba amma kuma aljanna baka ganta ba kaga an yi musanya abubuwan da ba a gani to innal ladhina ishtaraw al-kufra bil iman wadanda suka yi musanya ba a cewa sun saye don babu wata kasuwa wadda ake zuwa akai kuɗi a sayo imani babu wata kasuwa wadda ake zuwa a sayo kafirci balle ka dauki imanin ka kasa cikin sack ko ka dauko shi da wani wuri ka je ka basu a baka kafirci ko ko ka dauki kafirci ka sa shi cikin sack ka je ka basu a baka imani ba haka ake nufi ba musanya tabdil innal ladhina ishtaraw al-kufra bil iman hakika waɗanda suka yi musanyar kafirci da imani lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba me yasa ake cewa ba za su cutar da Allah da komai ba dan a nuna maka in kayi ibada sakamakon ta gare ka zai koma an gane ni kuma in Allah ya azabtar da kai Allah ba wani abu zai jin daɗi ba dan ya azabtar da kai doka ce aka azaka taka Allah bai jin daɗi shi dan adam na ga jin daɗi shi azabtar da wani ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima dan ya azabtar da kai ba wata gala zai samu ba ko wata daraja daraja za a ƙara mishi komai da komai nashi ne kuma in kayi kanka na kai ma dan kai ne zaka samu aljanna da duk mutanen duniya su kafirce in wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna allaha la ghaniyyun hamid إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Allah ya wadatu da bautarka in dai kayi za a sakan ka maka dan haka in ka kafirce ka ka sa tsammanin ka cutar da wani shi yasa wani yana yin addini ba don Allah ba kamar mata da miji in miji tana yabon ta kai ba ta ta alhamdulillah alhamdulillah wallahi tana nuyin sallah cikin lokaci tana sawar hijabi tana karatun qur'ani to da an kai fada tsakaninka da kai da ita sai ta bar karatun qur'ani a cire hijabi a fita haka nan sannan kuma a kin sallah cikin lokaci wa ake ma sallah eh kai kana tare da mai imani don suna yabon ka shikenan dan dai kun yi fada sai ka bar aikin Allah kana malami kana aikin addini don an bata ma da rai sai ka ce ka aje aikin addini in jahilai sun bata ma da rai so nawa aka bata ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rai so nawa Allah yana bashi hankuri واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون amma yayi hakuri duk rayuwa ta ba dadi ya gani ba mutane bannan suka ta mai a rayuwa ta wasu su ce barawo an ce yayi sata wa ma kana lin nabiyyin an yaqul ka gani an ce makaryaci ne wa qala kafiruna hadha sahirun kadhab an ce mai sihiri ne an ce makaryaci ne an ce boka ne wa ma huwa biqauli sha'ir wa ma huwa biqauli kahin wa an ce mahaukaci ne wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi adh-dhikr innaka la majnun duk an gaya mai wannan yayi hakuri cikin hanyar da'awa kai kuma malami baka so a'a kai son ka kai mutane kawai su rinka girmama ka so gaya ma magana mai dadi ba za ka ci karo da matsala ba a cikin hanyar da'awa wallahi sai ka ci karo in dai aikin Allah na kai wallahi sai ka sha waya dole sai an sha waya cikin aikin Allah girman ka zaka bance da shi ne lokacin da aka aikin Allah kai mai kuɗi ne kai malami ne kai waye in ana aikin wa'azi da sallah da komai sai ka bace ba a gane ka in an sayi service sai a gane kai ko wane ne in an zo wurin kasuwancin ka sai a gane kai ko wane ne in an zo makarantar ka sai a gane kai ko wane ne amma in ana aikin Allah ka manta da matsayinka don aikin Allah ne ake yi Allah ko yana sama da kowa wannan shi ne abin da kamata mu yi don haka in ma ka kafirce lan yadurru Allah shay'a ba su cutar da Allah da komai ba don haka komi suka yi gare su zai koma wuta na can aljanna na nan dama gida biyu Allah ya yi lahira dole sai an shiga ɗaya daga cikin su akwai wuta akwai aljanna kuma falaskin su ba su karewa kowace ita jahannama dama an ce sai an cika ta sai an nutsa ta wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama za a tswaga akwai wurinka duk inda kai in aljanna na akwai wurinka falas na nan an yi maka preservative in kuma wuta na tana nan don haka baka cutar da kowa ba kuma babu gidaje sai waɗannan babu tsaka tsakiya waɗannan ashabul a'raf da kuke ji ana faɗa malamai sun tabbatar da cewa rahama Allah tarin jayi kushin shi aljanna za a yi da su magana ta riga ta kari kenan daga wuta sai aljanna almautu babun wa kullu nasi dakhiluhu fa ya laita shi'ri ba'da albabi maddaru addaru daru na'imin in amilta bima yurdi ilaha wa in asaita fannaru huma mahallani ma lil mar'i ghayrahuma fanzur li nafsika ayyad dari takhtaru yace al mautu babun mutuwa kofa ce wa kullun nasi dakhiluhu duk duniya kuwa sai ya shiga cikin wannan kofa ko akwai wanda bai shiga yace to fa ya laita sha'iri ya kai tun magana ta ba'da al babi shin bayan an shiga kofan nan maddaru wani gida ne za a shiga ba kofar ba wani gida ne za a fada yace ad-daru daru na'imin gidan da za a shiga gidan ni'ima ne amma akwai sharadi in amilta bima yurdil ilaha in kayi aiki da abin da Allah yake so wa in asaita in kayi kunnan uwar shegu kai yadda ranka yake so fannaru ko sai an fasara to wuta an kai huma mahallani yace waɗannan wuraren guda biyu da aljanna mahallani wurare ne guda biyu malil mar'i ghayrahuma dan adam bai da wani wuri in ba waɗannan wuraren ba fanzur li nafsika ayyad dari takhtaru dan adam ka kalla kai nazari cikin waɗannan gidajen kaga wanda zaka zaba maka kanka innahum lan yadurru Allah shay'a yuridu Allah alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum adhabun azim innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a basu cutar da Allah da komai ba wa lahum azabun alim sannan kuma suna da azaba mai radadi hakan ga waɗanda suka yi imani da Allah basu ƙara Allah da komai ba dan an ce waɗancan basu cutar da Allah ba to waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari kada ka sa tsammanin su ko kamar sun amfani Allah da wani abu ina fatan kun fahimce ni a'a su ma basu amfana da Allah da komai ba Allah ya gane da mu wala yahsabanna alladhina kafaru ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين wannan safha tana daga cikin safohin da a cikin alkur'ani mahaddata alkur'ani suna jin tsoron haddata saboda mi saboda ayoyi aka jero ƙarshen su suna liƙewa walahum azabun walahum azabun guda uku jere idan ka taho in haddaka ba ta yi kyau ba sai ka cakuɗa su da an ka ce walahum na farko azabun azim na biyu walahum azabun alim na uku walahum azabun muhin dole sai ka riƙe azimun sannan kuma alimun sannan muhinun in ba hakan gaba wallahi da ka zo cikin wannan safa sai an tada ka wanda kasan talam ta shiga cikin laka sai an bido wanda su fitar da ita kaga Allah ran bayani kice kamar bai hadace alqur'ani ba sai Allah ce wala yahsabanna alladhina kafaru akwai qira'a ta hamza wala tahsabanna alladhina kafaru in an ce wala yahsabanna alladhina kafaru kada waɗanda suka kafirce su sa tsammanin annama numli lahum jinkirin da muke yi musu khairul li anfusihim shine mafi alkhairi gare su in an ce wala tahsabanna kada ka sa tsammani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ko ya kai mai sauraron wa'azi to menene bambancin su a cikin larabci in an ce tahsabu to fa'ili yana cikin fi'ilin wala tahsabu anta kenan allazina kafaru shine maf'ulul awwal annama numli lahum khairul li anfusihim shine maf'ulus thani amma in an ce wala yahsabanna allazina kafaru to yahsabanna su allazina sune fa'ili shi ko allazina suna ne wanda bai ɗaukar damma ba a cewa la yahsaban allazinu babu shi a larabci mabniyun sannan bai ɗaukar wawun cikin halin damma ba a cewa la yahsaban allazunu sai dai wala yahsaban allazina da raf'a da nasba da jarra shi na nan matsayin shi guda amma wajen i'rabi zaka iya gane can waccan qira'a fa'ili daban nan kuma shine fa'ili wala yahsaban allazina kafaru annama numli lahum to a qira'a ta sune fa'ili sai zamanto annama wato kafiya ce saddat masaddal maf'ulaini duk maf'ulin guda biyu ita ce ta dauke su sai malamai suka ce ma cikin larabci kala kala ce akwai nafiya akwai mausuliya akwai masdariya wacce ce anan akwai kafiya ko ka jin kafiya waɗansu malamai suka ce wannan ma masdariya ce in an ce ma masdariya ita ce ma wadda take zakkuwa tare da fi'ili sai a haɗa su gaba ɗai sai a ce sun koma masdar kenan in muka ɗauki wannan sai mu ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum kenan anna imla'ana shine da to amla yumli imla'an in muka ce ma waga mausuliya ce kenan wala yahsabanna alladhina kafaru anna alladhi numli lahum khairul li anfusihim jinkirin mu ko ko jinkirin nan da muke musu in mun ce anna alladhi lalle abin nan da muke musu numli muke musu jinkiri amma in ce annama numli lahum mun ce masdariya ce ai anna imla'ana jinkirin da muke yi musu khairul li anfusihim shine alkhairi gare su sai Allah ce innama numli lahum liyazdadu isma muna musu jinkiri ne don su ƙara ɗaukar zunubi in ka kashe mutum guda kaga Allah ya kyale ka ka ƙara na biyu saboda ka ƙara ne ina ba ta amince an kyale su sai sun yi sun yi dama za a jarrabe su daga farko in aka jarrabe su suka kiya kenan sai a bude musu dadi daga baya a halakar da su haka Allah subhanahu wataala yake yi walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alayhim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun sai an bar su suna ganin yanzu kawai komai ya kare wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa akhadna ahla bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadarra'un thumma baddalna makana as-sayyi'ati al-hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun dan haka numli dan kaga Allah ya kyale wani shina abin da shika yi bari ganin mutane suna yi kana ta kai Allah akwai hankuri gare shi wai ko ana yin hisabi kiyama yi ne ake yi jira tun da nan duniya wasu Allah ya kama su ka san da yawan mutane suna zuwa ne sai an tayi lahira wallahi ba abin sai an tayi lahira wasu tun da nan duniya Allah shi kawura musu kaga an kamo mutu an kai shi gidan kaso an aji mai cewa shi awwa ne shi awwa ne sai kaji an ce yana gidan kaso ko ku gaji an ce shi na likita a ɗauko specialist su yi magani na duniya gaba ɗaya babu a yawo da shi duk likitocin duniya da Amerika da Faransa da Turai a kawo gida a aji a ce a yi na gida a nemo itace da rubutun nan da bai kamna a bashi mai wari numli lahum dan kaga Allah yana ma jinkiri wallahi ka ji tsoron Allah in kaga kana sabo Allah ya kyale ka kai sauri kai maza maza ka tuba kafin Allah ya kama ka amma in ba haka nan ba wallahi radda Allah ya waiwayo ka ba ta maki kyawu ran nan ƙaryar ka ta kare babu wanda isa ya hidda ka daga hannun ubangiji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli lil zalim Allah yana azzalumi jinkiri kamar yadda ya ce wa umli lahum inna kaydi matin dama makirci ne Allah subhanahu wataala zai kama su ina fata an fahimci to wannan jinkirin da ake musu shi yasa suke ganin ba abin da za a yi duniya sun kashe wani sun daure wani sun saci kuɗi sun yi kaza har yanzu ba a yi kuma to yaushe ne za a yi shi yasa Allah ce a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun shi yasa suke ta alfahari in mun je ma lahira muna adda lahira duniyar mata mu ta kuma lahirar ta mu ta أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا shi maka tun da kaga tun da nan duniya Allah yi ka maciyaci lahira ma yanka ce kai ma maciyaci na muna amma su kuɗi saboda jinkirin da Allah ya yi musu ba a kama su ba to wannan inna ma numli lahum liyazdadu isma su ƙara ta'addanci su ƙara shedanci su ƙara hinjirewa su yi abin da suka ga dama walahum azabun muhin suna da azaba ta walakantarwa ranar da ake ɗaukar ruwan wato zafi ana zuba musu aka sama wuta ƙasa wuta lau ya'lamu allazina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim na wala an zuhurihim wala hum yunsarun bal ta'tihim baghta fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal wuta in sun nemi kuma a basu ruwa suna jin kishirwa sai a kawo ruwan zahi wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa karshe kuma in za a bashi ruwa sai a ce mai sannu oga babba kwata kwata mabuwayi mai jin kai ne bismillah a baka ruwan zahi a ce ma bismillah inna shajarata az-zaqum ta'amul asim كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم كاد ولا كنت ذق أنا شاء إنك أنت العزيز الكريم كينا أم بوايي مي جرما أوغا باس abaka ruwan zahi suna watsi suna zubar da naman huska kuma ana ce ma oga kake oga akai ma irin wannan walakancin azabu muhim kenan Allah ya tsare mu to gobe insha Allah ta'ala za mu rike karatu in Allah ya kai mu na rai da haka ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدمسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا